نعم الفصل الهادي عشر في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة wannan fasali za ku je da Allah ya fifita annabin tun yana ji aljanna bil wasilati da tsanantuwa shine babban matsayi wasila wa darajatul rafi'a da daraja madaukakiya wanda Allah ya ba wa annabi aliyatun alladina zabauqa darajat wal kawsari Allah ya ba annaba da kawsara wal fadilati da falala wannan kuma mu aka yi wa gata dan mu gane dan duk kana da shugaba in an ce shugaban naka inda yake taro ba irinsa to za ka ji daɗi eh ai kaga lahira ake taro ko yanzu ko a nan duniya ne aka je taro inda shugaban ka aka ce shugaban naka taron ba irinsa ai kaga kai da ka je taron ka fi kowa murna to yi yasa in mun je lahira wannan taron da za a yi a haɗa annabi dubu ɗari da ashirin da hudu a haɗa mursalai to a gurin taron ba irin annabin me yasa aka gaya mana haka domin mu mabiya annabin mu ji daɗi a ran mu taron nan da za a yi na annabi ne kuma ba mai kima da daraja irin annabi ko da wasu suna da daraja to annabin namu ya fi kowa daraja gurin to kana jin haka a taron za ka ɗan samu nutsuwa domin Allah ya da za a nema ma mafita to yasa wannan za a nuna wannan hadisan da zai zo a gaba to maganar da yake kenan in mun je lahira mu gane a taro babu irin annabinmu a martaba babu irin annabinmu a daraja babu irin annabinmu duk taron da za a yi koda da masu daraja to yi Allah ya daga darajarsa akan kowa domin mu mabiya baya in mun je mu gane martaban shugaban mu to yi ne dalilin wannan karatu mahallin shahiri kenan kafin mu shiga
حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد شهاب بن أحمد بكراتي عليهما قال حدثنا أبو علي الدساني حدثنا النمري حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا ابن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيئة وهيوة وسعيد بن أبي أيوب عن خالد بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
wanda ya mana hadisi yace hadathana qari alqali ne mana hadisi abu abdullah baban abdullahi amma sunansa ne yanka muhammadu mahaifinsa kuma isa a tamimi wa'annan duk ɗan ƙabilar tamimiyawa ne wal faqihu da masanin addini abul walidi uban walidu shahamu dan ahmadu sabaka wanda ya riga ya gabata bi qira'ati bi qira'ati alayhi ma da karatun da su biyu suka karantar da mu kala dukkanin su biyun suka ji hadisana abu ali al-gassani abu ali al-gassani ya mana hadisi kala ya ji hadisana numayr ko kuma namariyu namari ne ya mana hadisi sunansa abdul barri shine namarin abdulbarri hafizu abdulbarri namari shine hafizul magari ba za ka taba sanin matsayinsa ba sai ka lega wasu littattafai kamar ɗaya ko biyu dole ka sallama a afirka kaf ba wanda ya fi sanin haddan hadisi shine hafizul magari an ce numairi malamai ba sa kama sunansa saboda girmamawa sai dai a ce ɗan ƙabilar numairiyawa kuma sannan sai dai a faɗi babansa a ce abdulbari ibn abdulbari dan abdulbari haka ake faɗan sa shine hafizul magharibi in kana so ka sane waye hafizul maghariba littafi bi za ka duba ka je ka duba al-istizkar eh anan ne za ka ga waye ne duk malaman duniya sai da ya miƙa wuya ya sallama masa ya duba littafin imamu malik mu wada ya dauka da ya katanta na ya katanta na ya higa ya rere ya rere ya tankade ya tankade ya gyara ya gyaru sai ga nan ya ware hadisi ya fi dubu sittin an ware hadisai ya masa sharhi da ya fi dubu sha biyu duk magana da maliki abin da yake zuciyarsa ma bai faɗa ba an faɗa da ce nan maliki kaza yake nufi nan kaza yake nufi hadisin da ya nemo kuma kai in za ka ce maliki ya ce a ji a gun sahabi kaza ya ji a kanasa ya ce ga hadisi nan idan ka je wannan birnin kar ka dawo daga birnin istizkar ɗin ka koma kuma ka je a tamhidi duk biranen nasa ne ba na wani bane duk birninsa ne ba birnin kowa bane in ka je birnin istizkar ka fita ka je birnin tamhidi littattafai ne guda biyu amma muna tabbatar ma fa a littafin hadisi da za ka tara littafi dubu za ka bar wannan biyan eh ba dan ba dan ba da za a samu dama a ce za mu duba al-istizkar na ibnu abdul barri a ce a makarantar nan muna karanta shi kullum mu fito mu karanta littafin mu wuni muna yi ma je shekara kwana ɗari guda sittin da biyar makiware alhamdu makiware juma'a dindindin ana karantawa da kunnan kan ya bani jin karatu sai momorin ka ya lalace ado yanzu za ka yi gauna kwalkwalwan ka ba zai iya ɗauka ba to wannan malamin shi yake magana shi yasa in yazo ake tsayawa a jinjina masa sai a yi gaba ba mu bane malamai ne yanzu sun zo sun tada shi in yana in malami yana tafiya ya tada shi ya fasa tafiya ta kare sai dai Abdul Barri ya tafi kai ma ka tafi amma ya biya ka gaya to ina za ka fice ina za ka abinda duk malamin da yanzu sai gifta ta gaban su yanzu shi ma almajiri ne almajiri ka zo gurin malam ka fice gurin malam ina za ka banda yawo banda yawo to dole malamai sun zo gun sa tsayawa suke shine numairi eh duk wanda yake so ya gan shi ya je duba istizkar bayan istizkar kuma ka je ka duba a tauhidi duk da ma muna da muntaka eh muntakan ma bai kai to da haka muntaka ka nemi muntaka eh in ka nemi muntaka a nan ne za ga yi muntakan kansa bai kai wannan littattafan ba sharhin muwadda akwai kabasi na sharhin muwadda an yi akwai muntaka sharhin muwadda an yi zurkani an yi amma an koma ce a tamhidi da istizkar to da abin da kake zaka sallama da istizkar din ma ni ne mujalladi 30 nake da shi 30 ne aka ware yayi aiki a wannan mazhabar ta mu amma in ba gaya muku aka yi ba za ku san ma'aikata ba wanda kake gani a fili ba shi ne ba masu aiki suna nan wanda sun tankade mazhabar sun mai da jadawalin mazhabar daidai duk abin da malai yake faɗa an kwakulo hadisi an kawo wanda suka yi mana wannan ya kamata yaba kyauta tukuici to kaji shine yake magana an numairi shi kuma numairin haka ce waye ma hadisi yace haddathana abdul mumin malaman sa kenan abdul mumin abdullahi dan muhammad dan abdul mumin shi kuma malamin nasa mutumin birnin kurdaba ne ko da an ce malamin nasa na ina ne kace na birnin kurdaba eh yace haddathana abubakar timmari abubakar tammaru ne masa hadisi ana nasa sai zuwa ga tamr anan wani birni ne na dibi ne ake nasa sai zuwa ga nan yace haddathana abu dauda abu dauda ne ma'abocin sanani malamai sun faɗa yadda Allah ya hore wa annaba dauda ƙarfe ya lallauya shi to haka Allah ya hore wa abu dauda hadisi yake lallauya su yadda aka hore wa annaba dauda ƙarfe yana lankwasa su to shi kuma abu dauda haka Allah ya hore masa hadisi yadda yake so zai yi da hadisi shine kirarin abu dauda yadda Allah ya hore wa annaba dauda ƙarfe ya lankwasa yadda ya ga dama to abu dauda shi ma Allah ya hore masa hadisi yana yin haka da hadisi in ka zo kirarinsa abin da ake gaya masa kenan ya ji daga Abu Dauda shi kuma Abu Dauda yake gaya mana yace hadathana Muhammad ibn Salma Muhammad dan Salma ne mana hadisi sunansa Abul Harith mutumin birnin Misra ne yana daga masu tabbata wajen sanin ilimin hadisi shi waje hadathana Muhammad dan Salma Muhammad dan Salma ne mana hadisi yace hadathana Ibn Wahab Ibn Wahab ne masa hadisi an Ibn Luhay Ashab ya ji daga dan luhaya wa hayawan shi kuma ya ji agun hayawan da saye da dan abi ayyuba mutumin birnin misra ne hima an kawo mana alƙamata ya ji daga kawo dan alƙamata an abdurrahman ibn jubairu shi kuma ya ji daga abdurrahman dan jubairu abdurrahman dan jubairu makaranci ne amincacce ne kuma ladani ne duk ya hada wannan Allah ya bashi ya ji daga abdullahi ibn amru dan as ya ji agun abdullahi dan amru dan asi annahu sami'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya qulu ya ji annabi tsira da amincin Allah tabbata gare yana cewa idza sami'tumul muwazzina faqulu misla ma yaqul annabi ya ce idza sami'tumul muwazzina idan kun ji ladani yana wazana faqulu misla ma yaqulu kuma ku faɗa abin da ladani yake faɗa fa da abin da ladani ya faɗa kuma ku faɗa thumma sallu alayya amma daga baya ku min salati bayan an gama kuma sai ku min salati daga baya fa innahu man salla alayya marratan sallallahu alayhi ashara duk annabi yace duk wanda ya min salati dai Allah zai masa goma to amma dan kaji goma na Allah ne ba na mutum bane ka gane wannan kar ka je kai ɗaya za a baka goma ba na mutum ba ne in kai ɗayan Allah zai ma goma na Allah ɗaya ma da mutanen saman bakwai da kasan bakwai suka yi ɗaya suka yi miliyan bai kai na Allah ɗaya ba yawwa saboda ka ji wa zai ma salata in kai wa annabin wa zai maka aka ce Allah ne to tunda Allah ne zai maka sai a dubi salatin ana duba girman salatin da girman mai salatin yawwa in ka ce yaya salatin Allah zai ya ce ka ka dubi girman Allah yadda girman Allah yake haka girman salatin yake yi ai salatin ba na hadisi bane na kadimi ne salatin kadimi kuwa irin na kadimi yake to Allah zai ma salati daya to yi kenan babu adadi kullum kar ka ji goma nan ka tsaya iya nan da mutum ne zai mu auna goma amma tunda Allah ne zai ma goma kai annabi daya to wannan abun fa ba shi da adadi Allah ne ya san yadda abin yake kuma nauyinsa Allah ne kaɗai ya sani.
Sun masalullah haliyar wasila.
Sannan kuma annabi ya ce ku roƙon min Allah ya bani wasila fa inna ha.
Fa inna ha manzilatun fil jannati la tambagi illa li abdin min ibadillah.
Annabi ya ce ku roƙon min Allah wasila. Fa inna ha manzilatun matsayi ne babba ita wasila a gidan aljanna take. La tambagi bata kamata ba. illa li abdi sai dai gaba wa min ibadillahi daga bayan Allah ya annabi ya ce wa arju an akuna ana huwa amma annabi ya ce ina sa rai fa in Allah ya dani ne da matsayin to anan hikima anan da annabi ya ce mu roƙan masa Allah dan ana karatun mutum da yawa ana ficewa baya fahimtar karatu annabi ya ce in ku an yi kiran sallah an yi wazana to duk abin da ladani ya faɗa ku faɗa an gama wazanan annabi ya ce ku mun salati idan kun mun salati ɗaya fa Allah zai muku goma kuma bayan nan ku roƙa mun Allah ya bani matsayi mai suna wasila wannan matsayin ba kowa ake bawa ba sai bawa daga bawan Allah bawan Allah salihi za a ba amma ina sa rai ni za a baiwa to hikima cikin wannan me hikima da mu ya kamata mu yi wa annabi addu'a yanzu mu har mun isa mu roƙar wa annabi Allah Allah ya baiwa annabi wani abu ai ba mu isa ba ai ai Allah da annabi su ne kusa to me hikima tun da yanzu kai kai ne ba ya kamata annabi ya roƙa mana Allah Allah ya mana amma yau gayi Allah mu daga hannu ka baiwa annabi matsayi kaza yanzu ina hannun namu ina bakin namu ina aryan namu hannun da bai bai ba riƙe haram ba hannun da yana faɗin alfasha bakin da zai ci haram da yi mu roƙar wa annabi to me hikima cikin wannan abin da annabi yake bukata a nan wai ba mu roƙan masa yake nufi ba idan mun ce Allah ka bai wa annaba matsayi duk mun tare mun roƙi Allah matsayin to idan an bashi muna da haƙƙi annabi din da wannan roƙon namu zai yi magana da shi a gaban zati idan mun je gaban Allah Allah ya bashi matsayin sai Allah ya ce zai roƙa mana ya ce ya ubangiji wannan matsayin da ka bani na wasila wayannan mutanen su ne sanadi Allah su ne sanadi na bani wannan matsayi da Allah ka bani shi to ga hitin da Allah ka bada matsayin nan injiniya ne har zai zai fice nan ko annaba Allah da wani baki fa abin da Allah yake nufi in mun je gaban zati sai annabi ya nuna mu yace Allah ya wayannan Allah ka mun matsayi matsayin da ka bani wayannan ne sanadi sallah ya ce me kake so a musu ya ce ya ubangiji a biya su mana a biya su to a lahira ba maganar kuɗi duk wanda ya roƙar wa annaba Allah nan aljanna bai ji kaga an samu hanya mafi sauƙi wanda an sa ka aljanna in ba yi wani abu ba kurin kai ɗaya ba wani dalili a ɗau abu a baka ai bai kamata ba yanzu annabi ya nuna Allah kai ta Allah sa wannan aljanna sai Allah ya ce ta me dalili amma ya ce ya ubangiji ya roƙan min wannan matsayin da ka bani ya buɗi baki ya roƙan min shi kamar a to haka ne sai a ce a saka to kaga akwai sababi akwai musabbabi ba dan wannan ba a gurin annabi ta yaya za mu yi har a gurin annabi a ce mu mu roƙi Allah ya ba mu wani abu to wannan mu aka yi wa gata mu kuma Allah ya wa gata to Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi to jama'a ga bakin mu sun zo daga nesa za mu tsaya iya daga daraja Allah ya kara annabi karam jama'a karanci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku yabo ga ubangiji Allah ga bayan ka san taru saboda san annabi Muhammad ka ji irin furucin da yake bakin mu duk abin da muka ya kuskure Allah ka dubi annabi ka daga mana kafa saboda san da muke wa annabi Muhammad Allah ka daga mana kafa mun san mu masu laifi ne wannan kasa ta mu ta Nigeria Allah mun tuba duk abin da yake a kasar nan karka kula ka kula da cewa muna ƙaunar annaba a ƙasar nan ka kula da cewa Allah mun riƙe littafinka a ɗaga wa 'yan Nijeriya ƙafa ka ba mu damuna mai albarka ƙasar mu ya zauna lafiya duk wata jinya na corona virus ma ka ɗauke ta duk wani abu da zai tayar da musulmi hankali a ɗauke shi a ƙasar nan ba ma son fashi da makamai ba ma son sata ba ma son kashe-kashe musulmi ya gane cewa musulmi ne dan uwansa rigimin da yake faruwa a Maiduguri Allah kawo sanadiya shugaban ƙasa ya zama shine ƙarshen masifar a gaggauta kai ta wanda suke shugabanni da aka naɗa su su kula da wannan lamarin idan za su yi da gaskiya bar su in babu a canza su a kawo wanda za su kawo kiliyar ɗin rigimar abin da yake faruwa a Sokoto abin da yake faruwa a Katsina abin da yake faruwa a Zamfara Allah laifi muka ma mun tuba maza a shawo kan wannan matsala dan idan matsalan yana tafiya a ƙasa to ƙasa zai zama babu security kar ka dube mu ka duba bayan Allah da ka yarda da su mu ci albarkacin su ƙasar mu ya zauna lafiya dan alfarman wannan annabi namu kuma Allah mu roƙe ka duk ɗan Nijeriya kamar da mu mu zama 'yan defenda mutanen Nijeriya su gane masu noma su kula da noma masu kiwo su kula da kiwo masu sana'ar gwamnati su rike aikinsu wannan bashi da ake bayarwa a ƙasa ba zai jawo alkhairi ba ba yadda za a yi wanda bai da jari ka bashi bayi ya kashe kuɗi kuma a ce zai gina kansa ba zai yoyu ba an sa a samu ayyuka wanda za a ɗauki mutane ko na factory ko wani abu wanda mutane za su zama yan da danda Allah da ka samar da yadda za a samu aikin yi kafin shugaban kasar mu ya gaba mu mambila Allah ka sa a tsaye da wannan mutane mu zama yan da danda wannan riba Benue da riba Niger kogin nan a Jamana ya zama mu ma muna da Atlantic namu bayan nan kuma Allah mu roƙe ka inda aka tattauna fetiran mu maza ka sa su fara aiki a samu tsaro kasar mu ya zauna lafiya kuma dukkan sharri Allah kare duk wani ɗaukaka mun nemi agunka Allah dubi annabi Muhammad mu zauna lafiya a kasar mu kamar yadda makotan mu suka zauna lafiya innahu ta'ala ala zalika qadir wa bil ijabati jadir اللهم إنا نسألك أن تنزل العذاب المقصود وأن تغفر لها تدبير وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم